الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi da mu da muke yi da masu sauraro da masu kallo Allah ya sa wannan karatu ya zama sababi daga sabubban da za su samu cikin aljanna idan ba ku manta ba yau muna hudu da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine hudu ha'ilau da watan mars shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul hadid sabbaha kwanfarama kun san sabbaha kwanfarama kasan eh kaza suke ce mata sabaha kwankwarama saboda tsawonta kwankwarama wai mai tsawo to amma da yake Allah bai ce ba kwankwarama annabi bai ce ba kwankwarama mu barta dai a suratul hadid kinta wannan shine daidai ko muna cikin suratul hadid mun tsaya akan aya ta goma sha ɗaya yau za mu tashi in Allah yarda akan aya ta goma sha biyu muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin wannan karatu mi Allah ya ci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم
تمام قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بالسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الله أكبر ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وارتب فتنتم أنفسكم وارتبتم وتربصتم.
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله نعم وغركم بالله الغرور الله أكبر واليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار ربي مولاكم وبئس المصير Allahu akbar. Mun tsaya jiya akan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudaifahu lahu wa lahu ajrun karim. Wane ne zai ba Allah? Kamar yadda muka yi bayani cewa wannan sura madaniya ce. Sura madaniya kuma tana karantar da mu hukumce-hukumce na shari'a. Bancin wannan wannan surai suratul hadid tana karantar da mu ibada da ta ciyaswa. ibada ta kabada yaya ake ibada ta kabada ka yunkura kabada dukiyar da Allah ya baka kasan ba mutum duka ba suke wannan yunkurin jiya mun ga bayani kala kala irin yanda shedan yake damke ka shedan yake hana ka ka hudda kabada yana maka tattalin talauci shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana babu dukiyar da za a bada sai an lullumka ma ita an ce unfit ya bi na adam anfit yunfaq alayk ka ciyar za a ci da ka duk abin da ya wuce daga gare ka ya je gurin wani ka baci saraka ko kyauta sai an lullumka maka an lullumka maka ya dawo mun ga misali kala kala bayan mun ida karatun nan a jiya wasu suke ta ba mu bayani irin abubuwan da ya afku a gare su abin da ya afku a gare su ne suka bada kwana ɗaya kwana biyu Allah ya lullumka musu ya maido musu da fiye da abin da suka bada ya ɗan uwa musulmi duk abin da ka cire kana son shi ka bada shi Allah insha Allah Allah sai ya maido maka shi kuma sai ya lullumka maka shi to me yasa ba mu wannan shedan shedan yake gama mu tsakanin mu shi kuma Allah tsarkakakke ne baya karba aiki sai tsarkakakke to yi kokari duk abin da Allah ya ce kai ka bada rimtsin idan ka ka bada ba da kawai Allah zai baka ba da mun yi bayanin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutumin da zai yi saraka da hannun shi na dama hannun shi na hagun bata san ba me akai iyakar koyewa ba dan komi ba dan neman yarda Allah to masu irin wannan za mu ga menene sakamakon su masu taimakawa wani irin haske ne suke da a gobe kiyama a haɗa kai a daidaita a yi taimakekeniya a unguwa shin kai Allah ya hore maka a unguwa makwabtanka wace irin riba suka ci da kai ko dai sai kura da kake tada musu kawai suna yabanka suna wane mutumin kirki ko kwan an faɗe kama wani kau da kai yake wani tsoki yake ka san irin wannan abubuwa idan wanda Allah ya yalwata ma arzikin shi bai ka akaba da wanda suke tare da su da su da shi iya bai ba su komi ba ruwan ba ruwan shi da su ya sha lukudi eh tanko baya iya taimako da komi to sai kaga su ma talakawan kai raba kanka da talakawa mai jiji da kai eh mana bayyada kuma ga jiji da kai ga fadin rai kuma ba zai tambaya ba baka bai isa ba baka isa bai tambaye ka da jiji da kai saboda izza da take tare da shi sai dai ya kwana da yunwa ga ka kana da an dafa komi da komi a gidanka kai baka kula ba ka taimaka ma yan gwai shi bai zuwa ya tambaye ka ka gani to irin wannan ana kula da su kuma ana taimaka musu in unguwa kowace unguwa su haɗa kansu kowace unguwa su dinga taimakekeniya a unguwarsu har ya kasance akwai tsafta ha'ilau a unguwarsu ku duba mu ɗau misali kawai na tsafta wani titin a nan unguwai a nan garin da yawa mutane sun mushi hijira me yasa saboda babu haɗin kai a 'yan unguwa babu taimakekeniya kuma ga dauɗa a titin wani takanas zai zubo gwalolo ruwan masai musamman masu ɗaukar ruwa kuma sai ka wai sun huddo shi da dare wai kan da sahe ya bushe kan da sahe wani bi za ka ga har da gunduwa gunduwa a cikin shi wa kashi ga yanan ɗan ya cirit bai bushe ba wai kan da sahe ya bushe a zuba a unguwa a cuci 'yan unguwa titi na jama'a ne na kowa ne a haɗa kai unguwarku ta yi tsafta amma wata unguwa ha'ilau kaga wannan ya yi rami a nan wannan ya yi rami a can wannan sun hana ma wucewar mota unguwai wannan duka rashin taimakekeniya ne akwai wata ƙungiya da take tsafta ta samari da take sharar gari wannan ƙungiyai ina ba su ra'ayin maimakon suna aiki mai kyau suna aiki da kyau suna zuwa sharar kaburra kuma suna taimako mutane suna kama musu me yasa ba zakku a tsakaninku tunda ba 'yan gari ba 'yan unguwa ɗaya ba ne kowanne a unguwarsu ya je ya kafa ya gyara unguwarsu kuma a samu wani lokaci ko da mayar ne na unguwai a sa wani titi ya hi tsafta gasar titi mai kyau eh ku gani yanda kamar yanzu ai sallah take zawa a ce wani titi ne ya hi tsafta hal a sa tukuici ku ga yanda kowa zai su dage samari su dage su gyara unguwarsu ni na zauna a wani gari in sallah ta zo samarin suke kuɗi kuɗi su sayi fantir duk su shafe katangon katangon unguwarsu gida in yana da kyau in mai gidan bai so a taba mai bis taba mai amma wasu sauran katangun wani gari wani gurin in katanga ce ma da tahe sai a shafa mata fantir mai haske farin fantir da ka shigo unguwar ka san akwai haɗin kai kuma akwai kyau babu zub da gululu a titi babu zub da duk wata shara a titi sun tsaftace kansu kuma mutane su dinga taimaka musu duk wanda yake da kuɗi a banki aka zuba mai entere wannan da ake ce ma fawaid a musulunci haramun ne ya ci kudin wannan amma malamai ta suka yi ya zuba shi a cikin ed social a gyaran gari ya ba irin wannan kungiyoyin kudin wanda za su kakkama a gyara unguwa a gyara ko'ina ya kusa kuma ya ce musulunci ta aka yi kal ya bar ma banki kudin eh saboda bankin ce tana cin riba ko to ya ɗauke wannan an zuba mai entere ɗin amma kai ya ci kai ya ba kuma wanda yake tilas ya ci ya ci da shi ya zuba shi a cikin aiki kawai na gyaran gari ed social to irin wannan duk wanda ka ajiye jika goma a banki bayan shekara ta koma jika goma sha biyar jika biyar kin wannan haramun ne ka ci kuma malamai suka ce kuma ba zaka bar ma bankin ka ɗauko shi ka zuba mana ka sayi helo mana ka ba a ɗayan unguwa samarin gari samarin unguwa su gyara su gyara unguwa kaga yanda za a yi kamun wani ɗan lokaci kaga yanda garin namu zai koma ana alfahari unguwar mu tafi kyau unguwar mu tafi kyau unguwar wancan tafi kyau wannan maudu'i ne haka kuma yan jarida ya kamata a television da radio ku dinga hudu wannan maudu'in ku sa gasa ta unguwa mai kyau duk a gyara gari duk wanda yana cikin taimakekeniya ta al'umma amma wannan yayi nan wannan yayi nan kai talaka da jiji da kai shi mai kuɗi yana yana jin haushinka ina za mu ina za mu ba haka ba al'amari yake tafiya wannan ayyukan da za mu yi kuma wani haske ne muke ɗaukowa a gurin Allah ranar kiyama. Allah ya ce, Aminu billahi wa rasuli, yau matarar mu'uminina ranar da za ka ga mummunai maza, wal mu'uminati da mummunai mata ya sa'anu ruhun bai na aidihim. Haskensu yana hauhawa gaba gare su bai na aidihim wa aimanihim da damansu wa aimanihim haka ne da damansu haka ne ko na'am bushrakumul yawm akan ce albushrunku yau wani irin albushir ne za a ba su jannatin tajri min tahtiha al-anhar wata aljanna wadda koramu suke gudana a kasar ta an ba su aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi hasken wannan na duniya in aka tashi ranar kiyama wanda aka dauko shi hasken na irin wannan taimakekeniya da ka yi da ka kama ma wannan da ka taimaki 'yan ungoku ka taimaki wancan kai ba ruwanka da wani da wane masallacin ungoku ka gyara shi mun bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci takanas na Allah Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai gina mai daki a aljanna nawa daga cikin mu sun iya gina masallacin ba su gina ba sun iya ammara masallacin bisa ammara shi ba menene ammara masallaci tsabtace shi da gyara shi da sayo mai tabarmi da in Allah ake alwala da sayo mai sahannai da sa mai turare ka sa turare a masallacin ku lada kake samu Umar yake cewa wanda ya sa kudin ɗaya daga cikin dukiyar shi a cikin turare bai ba wawanci musulunci tsabta yake so da kamshi hamma annabi yace duk wanda ya ci albasa ko ya ci tum citta kai ya zo masallacinmu sai ya huce saboda warin wannan yace mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam yake cutuwa da shi ka zo masallaci kana warin tafarnuwa ka zo masallaci kana warin albasa ka zo masallaci kana warin taba ka zo masallaci kana wari ka cuta ma kanka ka cuta ma mamu ka cuta ma mala'ikun da suke masallacin tsaf ake so ko kayan ka tsayi ne ka wanke su ka sa turare ka je masallaci ɗakin Allah ne kuma ka dinga ammara shi sharan masallaci da hudda tautau daga ciki yanzu gobe da sai ka je ka duba masallacin unguwar ku akwai tautau ko babu kuma ka duba ɗakin ka inda kake kwana akwai ko babu ka gani shattan bayna zalik zaka ga ɗakin ka ka ammara shi ka daidaita shi da kyau amma masallaci ɗakin Allah ka bar shi ku duba tarihin wannan imra'atus sauda mar'atus sauda sharan masallaci ce wata take ba ruwan tabatta komi wata tsohuwa ce sharan masallaci ta take kawai amma da ta mutu lokacin nan annabi yana kwance da rana ba su tada shi ba sai suka yi gaugawa suka binne ta basu so su tada rasulullah iya barci iya ta sawa yace ina imra'atu sauda aka ce ya rasulullah ta, ta kwana ɗaya biyu da bai ganta ba haka ne yace ta rasu ta rasu ba mu so ba mu tada ka annabi yace dulluni ala qabriha ku kai ni kabarinta an binne ta fa annabi ya je daga hannu ya ta mata addu'a ya ta mata addu'a tana cikin kabari rasulullah daga bayan mu yace ta yi dalilin da dukkan kaburran da suke kewaye da ita haske ya cika su to ina wa itan ina wa itan menene aikin da sharan masallaci kawai take kabar masallaci ya lalace a unguwanku ba ruwanku malumanku masu karantar da ɗiyanku ba ruwanku da su to yaya malumai ba za su yi tsubu ba eh malami ne da matar shi da iyan shi yana neman abin da zai ce sha ko ku kun siyo a gidanku shi kuma ba ku ba shi ba sai dai a tura shi gurin malam ku duba wani al'ajabi ku duba yaran nan da suke gararran ba a cikin gari yanzu wannan abun bai isa ba abin takaici ga al'umma duk daga karkara an turo su su ba sallah ba suke ba karatun ba suke kawai suna gararran ba a nan gurin kuna kallo za a yi sallah su tashi su tafi su suna barci ko a kaga dauda wannan uwayensu sun musu adalci kake gani sai Allah ya tsaida su da su da uwayensu ya tambaye su to ku da aka turo masu a cikin birni to ku kula da su ku tarbiyyantar da su ku sa su hanya ta kirki ku ba su duk taimakon da za ku iya taimakawa shine taimaka ma al'umma al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine zaman taron shine kai kakkaka aka kawai kai dan Allah haske kake so daga gurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yace mana rakiya ma aka zo wani hasken nashi kamar wani katon dutse ne wani kuma hasken shi ana ragowa kaɗan kaɗan wani kuma hasken shi kamar wani katon gida wani hasken shi kamar wani dutse karami wani hasken shi ɗan kaɗan ne tas haka ne wasu suna da haske wasu basu da haske za a ɗunguma a kama hanya aljanna za a bi hanya a je siraɗi kuma hanyar sai mai haske yake bi ya daga hasken shi ya kai shi wanda bai da haske bai iya tafiya a nan zai tsaya kai ka kwashi haske yawa a duniya hasken ka dungume man dutse ne yau mataral mumini na wal muminat ranar da zaka ga mumune maza da mumune mata ya sa'a nuruhum fi baina aidihim wa wa bi aymanihim hasken su yana tahiya yana hauhawa gaba gare su da bayan su ya lullube su bushrakumul yawm ace albushrunku yau jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna wadda koramu ke gudana a kasanta khalidina fiha kuna dawama a cikin ta hal abadin abada sai Allah ya ce zalika huwal fawzul azim wannan shine babban rabo ka tsaya ka taimaka ma kowa a duniya babu ruwanka kai dai abun nan kai dai kai dan Allah kuma ka yi ƙoƙari ka garrasa aƙida sahihiya ingatatta nagartatta ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah a yi karatu rashin karatu bala'i ne wanda ba su yi karatu ba su ake balo da su ko da yaushe ka je can a halba ka can ka je can a halba ka can wancan ya ce maka kaza da kyau to shi malam yana gida bai komi ba dole bai matsa ma ɗiyanku ba dole ba kuma ya tsubbu don ya samu ya ci da kanshi shi yasa ake cewa kowa ya kasuwa kowa ya kasuwa karatu kasuwa karantaswa haka sahabbai suka rayu karatu karantaswa kasuwa ya kasance kana da sana'a yi kuma kana kasuwarka amma malami bai da kasuwa kun tsare shi yana ta karanta yana muku limanci bai da dama ma da zai je ya gyara karatun shi a gurin malaman da suka yi suka yi shi ilimi kullum abun nan dai da ya sani shine zai tashanku ku da shi a yi tayi kawai a yi tayi kawai hal mai ɗauka ta ɗauka imana kuma duk malamin da bai karanta fatiha da kyau ba abin shi sallah saboda bai da sallah shi kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam ya'ti bi ummul kitab ba abu sallah ga wanda bai kawo ba ummul kitab uwar littafi ita ce fatiha ya bubbuga ya bubbuga garam garam garam Allahu akbar aje dai a tashi a meke kuma da irin masallatai express eh mana kan minti ɗaya yayi raka'a uku eh mana ba ko aka ba ka ba kuma wai da wannan ne zamu ta yi wai mu shiga aljanna ya jama'a gamuwa da Allah nan ba abun wasa bane wallahi gamuwa da Allah ba abun wasa bane mu gyara kayan mu mu dauki haske mai yawa mutun kari lahira waɗanda aka huddo su gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya ce mana yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ce lil ladina amanu waɗanda suka yi su ce ma waɗanda suka yi imani wanzuruna naktabis min nurikum ku dakata mana ku dakata mu dosa na hasken ku anan malamin tafsiri suka ce ai unzuruna kin wannan ku dakata mu ai in ku- ku ku hasko mu ku kalle mu mu kalle ku ko hasken mu hasken ku ya dan dosa mana wato tahiya ce ake za a tahi gaba daya wasu suna da haske wanda wasu ba su da haske sai wuf munafukai maza da munafukai mata hasken su ya kare sai su dinga ce ma wa'ancan ku tsaya ku tsaya ku kallo mu ku kallo mu so suke kamar batir ɗinka ya shanye so suke wai kai brashe kai connecte ka samu wani haske yayi samu ka ci gaba shi ko in ka tsaya a nan an barka kuma malamai wasu suka ce a'a in zuru ilaina ana nihin ku kallo mu wasu kuma suna cewa a'a ku kalle mu ku jona mu mu haske haka malaman tafsiri suka raba wannan naktabis min nurikum mu dan mu dosana daga hasken ku qila rji'u wara'akum sai a ce musu qila sai a faɗi kawai a ce musu su wancan ne za su gaya musu ko mala'iku za su gaya musu shi dai Allah ya ce qila sai a ce musu irji'u wara'akum faltamisu nura ku duba bayan ku ga haske can ku zo ku don sano wani haske ga ya can gurin irji'u kin wannan wara'akum wasu malamai suka ce ai ana ne irji'u ila duniya ku koma duniya a can ne ake dauko hasken ba anan ba wanda suka yi aikin suka hada kan al'umma akan tauhidi suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza suka taimaki jama'a a can ne suka dauko hasken a can ake ku koma duniya ku ɗauko sun iya komawa ina babu zancen a koma duniya au kuma a'a irji'u wara'akum ku ku kalli bayan ku suna kallo balta misunuran za ku ɗau sani wani haske faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihim al'adab suna waiwayawa suna neman haske sai a buga wani sur katanga tsakaninsu masu haske sun huce mara haske suna baya faltami sunuran fadurra bainahum bisurin sai a buga katanga tsakaninsu an raba an raba dan duma da dan kabewa in ji malam bahaushe an raba munafukai wanda sai an azabtar da su da wanda za su tayi aljanna direct wanda ba sai an musu ba ma wani lissahi eh akwai wanda aljanna za su tayi direct sannan amin ya rabbal alamin akwai daga cikin mumune fa suna cikin aljanna wajen su dinga tambaya wai ina ne siradin wai ina ne siradin har sun wuce shi su bu sani ba ma yanzu wasu ke tambaya ina ne siradin su bu san batin har sun wuce shi amin Allah sa mu cike shi lahu babun iya da kowa batinu fihi rahama cikin shi wancan bangaren wancan rahama ce ta Allah subhanahu wataala wa zahiruhu bayan shi kuma min qibali daga wajen shi azab azaba ce ta bala'i ka san daga nan gurin yunadunahum sai su dinga kiransu alam nakum ma'akum wai mu da ba a taro muke a duniya unguwan mu ɗaya da kai fa man cewa kai fadan mu ɗaya muna shan shayi tare ni ne howa ne alam nakum ma'akum qalu bala yace eh ai tare muke a da tare a duniya ko haka ne tare muke amma me aka yi walakinnakum batantum anfusakum abin da yasa ba ku samu ba haske a yau batantum anfusakum ai kun halakar da ranku shine kun fitini kan naku wa tarabbastum ai intazartum fil musiba kun hada cikin musiba shine kun ki tuba a lokacin tuban kun ki tsayawa ku bi abin da Allah subhanahu wataala yayi ce ku bi wa garratkumul amani ai gurace gurace wartabtum wa tarabbastum wartabtum muka ce wa tarabbastum ai kun bauɗe ma gaskiya kun ƙaryata gaskiya kun kibin gaskiya eh kun kibin gaskiya su suwaye suke gaya musu masu hasken ne ko suke gaya ma wanda haskensu ya muci wanda haskensu ya ɓace suke gaya musu to sai ya ce mine wartabtum wa garratkumul amaniya ruɗe-ruɗe gurace-gurace ya ruɗe ku hatta ja a amurullah hal al'amarin Allah ya zo muku wa garrakun billahi garur mai ruɗi shaidan ya ruɗe ku ana ce muku babu wata hanya ta zuwa aljanna sai ta hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a'a kai sai ka ce ai akwai hanyar wane in muka bi ta kan shi ma shi ma zai kai mu aljanna akwai hanyar wane akwai hanyar wane gashi nan barkatai kai malam ka zubda da shi ka kama ice da kyau eh taraktu fikum ma in tamsaktum bihima lan tadillu na bari a cikin ku abinda idan kuka damke su inji rasulullah ba za ku tauba cewa ba sai yace mi alkitabu was sunna littafin Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne annabi ya bar mu sahabbai suka ƙara bayyana mana tabi'ai suka biyo da shi haka addinin nan ya taho har zawa gare mu amma duk wani surkulle da duk wani kamatan gurin ai kamatan ya kai ka can da menene da me ka rabu da wannan sai ka kama alkitabu wa sunna rude rude al'amaniya gurace gurace ita dai kullun guri gare ta ya rude ku in ji Allah subhanahu wataala shi sa Allah ya ce alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir at-takathur san ka tattara dukiya ka tattara ka tattara menene aka ce tururuwa ta raba don ki ci ba akwai cin ruwa an ce tururuwa tana cin kwaya guda a shekara ko to amma kwaya nawa take tattarawa a cikin gidanta akwai wata yunwa da aka yi sai da aka dinga tona gidajen tururuwa ana hudu hatsi tiya tiya to kaga shi kuɗi da gurace-gurace na in tattara in ya huce na magani yanzu a biyan bukatar yanzu to ya zama na rudi ya zama na rudi shi Allah subhanahu wata'ala da yace ya halicce mu dan mu mushi bauta bai kawo bazancin arziki a ciki eh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci irin nan na mutum ba sai dan su bauta mun ko irin nan na aljani da mutum ban halicce su ba sai dai su bauta mun ko ai bai ce ba ban halicce su ba illa su nemi kuɗi. Ko ba haka ne? Ka gani don kal kuɗin kuɗin wai shi tuni an baka naka sai ya zo maka wa sai ya zo maka. Eh tuni a rubuce yake zo maka zai ya shagalar da kai daga yin ibada da aka halicce ka da ita kai ka sani. Ka yi ibada da aka halicce ka don ita kuɗin zauwa zai yi ragama an fihi dole ya kiyaso. Don ba wanda zai taɓa mutuwa sai ya cinye tuwon da aka kaddaro mai rankatakaf sai ya shanye ruwan da aka sa zai sha rankatakaf sai ya yi tahiyar inda zai je ya zo rankatakaf ko menene naka arzikin sai ka cinye shi zaka kai Allah da ya ce ban halitti irin nan na aljani ba da irin nan na mutum sai su muni bauta sai dan su muni bauta bai kawo bazancen kuɗi kawai an halice ka don kai bauta to don kakka zo ka ce ai neman kuɗi ya hana ka sai aka ce to ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu sai ya ƙara gaya maka yace inna allaha Inna Allah huwar razaqu zil quwwati al-matin.
ka gani ba na son wani arziki ba na son su ci da ni ba na son Allah ya saka ka ci da Allah ai da mun baka isa ba wa huwa yudhi'u to ka gani shi yake ciye suwa ba a ci da shi sai ya ce wa huwa yut'imu wala yut'am ai shi ake ci shi yake ciyarwa ba a ci da shi ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun sai ya ce inna allaha huwa razzaq shi Allah shine mai arzutawa zu quwwatin matin ma'abucin karfi mai tsananin karfi kenan duk wanda ya shagalar da kanshi akan ibadar Allah to kudin dole sai ya zo mishi kai da duk abin da Allah ya ce kai kai sababi ne na neman kuɗin tashi kai sabuwar ɗan jarin ka fara kasuwa sababi ne wannan sababin shi zai kawo ma kuɗin da aka arzuta ka da shi saboda sama ba ta ruwan zinariya da azurfa babu abin da aka ce tilas sai ka nemi kuɗi a'a sababi za ka ɗauka rayuwarka da aka halice ka don ka yi bauta ne shi ne hadafin wannan guri yana da wuyar fahimta da yawa zai su shiga cikin rudani ai in babu kudin babu kaza ai babu kaza to an halice ka dan ka neme su sababi aka ce ka kama kawai an halice ka dan ka yi bauta bautan nan da za ka yi ka ɗauki sababi Allah zai baka abincin da zaka ci ka sha imaninmu ya kai wannan matsayin ake so sai ga duk ka zub da wani rakice-rakice a zuciyarka wani hada da ka tattara na kai ka nawa suka tattara bum suka mutu suka bari kuma sai an musu lissahi kowace biye daga ina ta zo ina ta koma ba mun yi hadisin wani mai kuɗi ba a nan da talaka ne da mai kuɗi suna suna suna suna abuta su talakawan hada su guda da mai kuɗin sai sun shiga aljanna bayan shekara arba'in tukwana mai kuɗin zai shigo ya ce su tambaye shi wani sai yanzu muhammadin ce ta muke kana na ce hawa ai sai yanzu na samu na shigo hausa suka ce da kyal da shigo tashi da kyal aka kama ni ko ba haka ba ne ya ce lissahi ne ake mini duk taro da tanga sai da aka lissafa min daga ina ya zo ina na sashi ya ce na yi zuwa zuwa gobi ya same ni ya ce wanda zuwar da na yi kaɗai zata shayar da raƙumin da ya wata uku bai sha ruwa da kyat ya ce aka na kubce ga dai na shigo tun da ya shigo to kaka alhamdulillah ya shigo dai ko to haka ne alhakumut takasau san ku tattara dukiya kawai kun manta da ibada ya shagalar da ku hatta zurtumul maqabir tumul har maqabir kuka ziyarci kaburburran ku aka kai aka binne ku kalla ku shirya ba. wuf kawai shikenan magana ta kare sai Allah ya ce kalla tsawa ta tabbata saufa ta'lamun sannu za ku sani thumma kalla kuma tsawa ta tabbata sannu za ku sani ku duba ayan nan so bi aka faɗe ta kuma yace kalla tsawa ta tabbata law ta'lamuna ilmal yaqin da kun yi sanin ibadan nan da aka ce ku yi da kun yi sanin gamuwa da Allah da kun yi sanin menene ibada meye zaka yi a rayuwarka ilmul yaqin da kun yi sani na lahira da kun yi sani na wuta da aljanna yanda suke latarawunnal jahim ai da an meko muku ma kun ga wutai wutan jahim da kun ganta da idon da kun yi sanin wannan zuciyarku ta dau yaqini yaqini yanda ya kamata ai da an meko wutar jahim mun ganta turmuzi zai ka ganta ga waɗanda manahukai za a sa su la haula wala quwwata illa billah to irin wannan karatun na zuhudu na gudun duniya idan kana yawan karanta shi sai ka ji ma gaba ɗaya duniya ta fita daga ranka wani ya kalli uwar shi yace ya umma ya laitaki kunta aqima ya uwata dama ke ba karara ce daman biki aiwa daman ni ba ayo ni ba daman ba ayo ni ba cikin wannan bala'i ka yi kaza kakka yi kaza ka yi kaza kakka yi kaza kuma ga ru- ruduwa na duniya ga aljani shaidan yana jan ka kowa kuma kowanne daga cikinmu akwai shaidan tare da shi kowa ya da aljani shi suka ce sahabbai suka ce hatta anta ya rasulullah har kai ya ya rasulullah har kai ma kana da shaidan tare da kai annabi ya ce haddani haddani akwai aljanin tare da ni nawa ne wanda Allah ya halicce mu tare sai ce amma ni Allah ya muni gamankatar nawan ya musulunta baya umarni na sai da aikin alkhairi to kai naka yaya naka ya musulunta na alaran ma ne manawuki ne naka ko kahuri ne ko musulunta ya musulunta babu wanda ya sani nashi yaya ake ciki kai dai ana ta gwagwarmaya kawai hatta zurtumul muqabir sai kun je kun hada kwaram shikenan magana ta kare sai kun ga da kun ga wutar jahim ko wutar jahim wuta ta nawa ce da muka zana kofa ta nawa ce jahannama lazza huttama sa'ira saqar jahim hawiya ku har da ce wannan tsarin nasu cikin cikin ma da ciki cikin cikin ma da ciki jahannama lazza huttama sa'ira saqar jahim hawiya jahim daga ita sai hawuya ita kuma hawuya gidan munafukai ne innal munafiqina innal munafiqina fi darki lasfal min munafukai suna kadarko na kasan kasa na wuta to wannan ruduwa kenan ba za su samu kuma taimaki ba za a taimake su ba to wannan ruduwa kenan yace wa garratkumul amaniya wa garrak wa garratkumul amaniya tsawon guri ya ruɗe ku kun rasa abin da za ku yi hatta ja a amurin lahi har sai da al'amarin Allah ya zo na mutuwa wa garrakun billahi garo mai ruɗi shaidan ya ruɗe ku to tunda haka aka yi ba ku samu ba haske mai yawa hasken ku ya mutu to fal yauma فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا na'am مأويكم النار نعم.
هي مولاكم fal yauma la yu'khadhu minkum fidya ai yau ba a karɓar wata fansa a tare da ku wala min alladhina kafaru kuma ba a karɓar fansa daga waɗanda suka kafirce ma'awakumun nar makoma ku wuta ce kawai an raba su an sa masu haske daban masu ma- ma- masu duhu daban kawai wuta ce hiya maulakum ita ce majibinciyar al'amarinku Allah ya ce wa bi'sal masir tir da wannan makoma Allah kiyaye mu na'am sai mi gaba ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم
نعم وكثير منهم فاسقون Allahu akbar alam ya'ani lil ladina amanu shin wai lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an takhsha qulubuhum li dhikrillah zuciyarsu ta karaya ta koma ambatan Allah na gaskiya wa ma nazala min alhaqi da abinda Allah ya sabko na daga gaskiya wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl kar wasu kasance kamar waɗanda aka ba littafi tun gabanin su fatala alaihimul amadu sai tsawon gurace-gurace ya yi tsawo a gare su faƙasar ƙulubuhum sai zukatansu suka ƙeƙashe daga tuna lahira wa kathirun minhum fasiqun mafi yawa daga cikinsu fasikai ne tuna lahira idan kana tuna lahira ya ɗan uwa musulmi wallahi zuciyarka na farko imaninka ƙaruwa yake kuma zuciyarka ta karaya kuma ka rasa wai duniyan nan yaya kake ina za ka zuhur ta shige ka wadda take ita ce akwai wani malami yana koyawa a jami'ar sai Allah ji kanshi Allah rahamshe shi ana ce mishi Sheikh Ishaq Al-Amin mu a zamanin mu a yanzu kai ba mu gaba mai gudun duniya kamar malamin nan malami ne la ilaha illallah komun shi komun shi in ka fara jin tarihin shi za ka yi mamaki kaɗan daga cikin tarihin shi aka zo aka musu gidaje manya-manyan gidaje na, na, na professor a jami'a dabancin suna wani gida a natandan da aka zo a guda mai gidan shi da ya shiga ya leƙa ya lalleka cayi wannan gidan in mutum ya shiga manta zai da aljanna ya koma ya zaman shi gidan manobar ga gida kwantsame mai an, an, an gina mishi na biyu kai mota gare ba iya tahiya bisa motar shi wai saboda taka kwaɗi ya sai da mota ya ce iya kashe rayuka aka zo aka yi devaluation devaluation kuɗin shi ya lumka saboda shi a dollar ake biyan shi da ya zo ɗaukan salar ya ga kuɗin ya ce ba kuɗin shi ba kusan wata biyu wata uku bai ɗauki ba kuɗin wannan salar ɗin shi cai kuskure suka yi ba na ba ne ba haka ba ake biya na kaka kai in kai ne wata riga gare jallabiya subhanallah kullun rigar nan a wanke ta asa a wanke ta asa a nan suka zo nan cikin makaranta sabirul huda da suka zo nan gurin za a ta yi wani taro na malamai a lagos lagos ko kaduna na mance lagos ne aka ce duk cikin malamai wannan ba wanda zai iya mai magana ya sauya rigar wannan aka ce sai malam babba sai aka kawo riga wadda take ita ce za a je taron duniya ne aka bashi malam ya kira shi ya ce malam yanzu za a ta yi wannan taro ka ɗan sauya riga sai ce to to shaf shaf shaf sai amsa aka sa shi cikin fasali ya je ya sauya riga ya yi wajen minti goma har ana jin daɗi zai sauya riga sai ya fito da riga a hannu sai ce ai, ya shaf shaf a hudu hakada kullum man ya ra'ani ya arif annahu haqqiq ya ce zan rike riga a haka duk wanda ya gani ya san riga ta ce riga ta ce wai wai zai rike riga a hannu wai a tahi ba ya sauya ba zuhudu gudun duniya Allah ya ji kanshi Allah ya ramshe shi wannan misali ne ɗaya daga cikin duniyarmu ta yanzu ya kamata mu dinga gudun duniya mu dinga gudun duniya haka ya kamata sai mi gaba Allah ya ce mi ilamu anna a ala bun fassara wannan gurin alam ya ani lokacin da ألم ya ba- يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
wannan aye alam ya ani lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah shin lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su tsorata su karya su karye da- da da- da tsodan tsoron Allah akwai wata rana wani malamin mu balarabe ne ya ba mu labarin wani mutum shi ya ce mutumin nan ya mai limanci ne irin wannan samarin ne dai a unguwa kowa da matar shi an taso kuma amman fasadi yayi yawa sai ɓanna suke a gari a kwana ana kalle-kallen fulafulai na batsa fulafulan da shaidan ma iya kumya ya kalla kuma in dare yayi ga shaye-shaye da sauransu a je kowa wajen asuba a je a yi tabarci ba a sallah kuma musulmi a cikin musulmi ya ce wata rana shi ya hudo sai abokan nashi suka tsaye suka bar shi bai san ba inda suka tsaye ya neme su duk gidajensu bai gansu ba sai ya komo gidan shi da ya komo gidan shi sai kuma iya da irin wannan kasar ɗin da suka saba kallo sai ya sa shi kaɗai yana kallo matan shi da ɗiyan shi ɗaya suna wani ɗaki suna barci shi yana salon iya kallon wannan fulafulai na saksi hal wajen karfe uku karfe hudu na dare shi kadai abinda suka saba ne diyan shi tana barci yar karama shekara hudu shekara biyar yarinyar nan ta taso kamar gagan barci take ta zo taƙin taƙin gurin shi ta kalle shi ta ce mishi aibun alaika ya abati ittaqillah aibun alaika bakin magana da ta faɗi haka malamin ya gaya mana malamin mu aibun alaika ya abati ittaqillah aibun alaika aibi ne a gare ka ya baba ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah aibun alaika kuma ya ce dai ta mai wannan magana ya kashe kuma ya kalle ta ta kim ta kim kuma ta koma ta kwanta ba ba tashi ba hulka bace ta yi ba ta hulka ba barci take to anan wasu alamun tambayoyi ne suka dinga zo mai wane ne ya tado ta daga barci ta zo ta yi wannan magana ta koma ta ci gaba da barcinta uwar ta tana barci bata san ba abin da aka yi aibun alayka ya abati taqillah aibun alayka to daga nan alamar imani ya fara zo mishi Allah ya so shi sai zuciyar shi ta karaya sai ya fara kuka yana kuka yana kuka kasar in tuba ya zo ma zaka ga zuciyarka ta kare kana kuka kai kadai zuciyarka tana maka fada kukan da baka so kowa ya ganka kuka ne wanda lalle zuciyarka ta karaya Allah kake ma kukan wannan saboda in ka ɗanɗana hawayen zaka ji shi daban yake da kukan farin ciki e kukan kun san hawaye kala kala ne akwai na jin daɗi akwai na bakin ciki da bakin ciki akwai mai gumi gare shi da gishiri gishiri wancan kuma sarai kuma lami gare eh fikihu ya bayyana shi eh in aka zo aka ce ma yarinya za a arma miki wane sai ta fara kuka budurwa ya za ku gane tana son shi ne ko bata son shi in aka kada aka raya sai a sa tsayi su ɗanɗana hal- eh, hawayen nata hawayen gishiri gishiri gare da gumi ko kuma lami gare shi haka ya zubo in ya ji wani sarai wata tana son shi ne kenan kukan jin daɗi ne take in kuma bakin cikin ta ce ni yanzu za a gama ni da wane to ba ta son shi ne haka shari'a ta da tanada da ya yi da kukan wannan sai aka fara kiran sallah ya ce shi rabon shi a unguwarsu da ya je sallah asuba har ya manta shi ya tashi ya yi alwala ya je ya shiga sahu liman yana ida suratul fatiha sai ya karanto wannan alam ya anil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah shin waɗanda suka yi imani wai har yanzu lokaci bai yi ba da zuciyarsu za ta kare ta koma ga Allah imani ya same shi wane ne ya tado yariyar nan ta zo ta ta gaya mishi wannan abu da aka yi da sallah malam ya ce ya koma yana ta kuka a share guda liman ya ce ku kyale shi irin wannan kukan ana san shi nadama ce da komawa ga Allah lokacin aiki yayi zo ya tafi gurin aiki iya zuwa abokin shi da aiki yake cewa yau ba damar ka ba daidai ba kake ya gaya mishi abin da aka yi ya ce to ka koma gida ka huta da ya komo ya huto sai ya kasa zuwa gida sai ya shiga masallaci na gurin aikin nasu ya kashe telefon yake ta sallah ya ta kuka daga can wajen karye goma daga gidan shi ana ta kiran shi an rasa inda yake wannan yarinya ta rasu ku duba wannan message din ku duba wannan sakon waye ta dota ta zo ta faɗi wannan sakon kuma ta rasu can tukwana aka same shi ana ta neman ka ɗiyar ka ta rasu ka zo ka mata wanka ka sa ta kabari ai sa ta kabarin wannan da zai hallo ya kece da kuka ya ce ya jama'a ba ina mutuwar ina kukan mutuwar ta me kukan mutuwar ɗiyata ba a'a wane ne ya tado ta mala'ika ne ya zo da ita ko wane ne ya tado ta ta gaya mini wannan magana daga nan shi kuma ya zama na mutumin kirki irin wannan kisoshi na zuhudu na gudun duniya ya kamata kowane ɗalibin ilimi ya samu littattafai ya dinga karantawa ya yi nutsuwa akwai littafin da in ka karanta ɗaya biyu uku kisa biyu uku baka iya barci a ranar kamar su ar-rahbanin layl eh rahbanin layl fataken dare wanda za su tashi da darasi ta komawa ga Allah to irin haka ake so kai tayi kai tayi kai kuma dai kuma kakkabar neman duniyar ka saboda sababi ne kama sababin shi Allah da yayi ka shi zai baka wannan kaɗan kenan alam ya ani lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah shin lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su karaya su koma ga Allah kar su zamanto kamar waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su littafi tun gabanin fatala alaihimul amal tsawon guri ya ruɗe su shi kullum guri yake yayi kaza yayi kaza yaushe zaka yi har ya dinga nadamar rayuwar shi in ya girma ya dinga nadamar rayuwar shi ko bai yi ba kasuwa ko bai je ba ita yin kasuwa wa ba ita bace arzikin wa nawa kuka taso da shi da kai da shi kuna kasuwa shi Allah ya bashi kai bai baka ba ashe wannan abun makadur ne daga Allah ba ba yin kasuwa bane arziki ba zafin neman bane ba kaza ka samu mi malam Bahaushe yace zafin nema thumma qasat qulubuhum zakatansu suka kekashe wa kathirun minhum fasiqun mafi yawan su fasikai ne kakka zamanto irin su ilamu annallaha yuhyi al-ardha
بعد موتها قد na'am بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Allah subhanahu wata'ala yace ilamu ku sani annallaha yuhyi al-ardha ba'da mautiha Allah shi yake rayar da kasa bayan mutuwarta qad bayyana lakum al-ayat hakika mun bayyana muku ayoyi kala-kala la'allakum ta'qilun dan ku hankalta rayar da kasa ya kashi kaso da dama rayar da kasa na azubo mata ruwa ayi ayi a kayan gona da rayar da kasa na a aiko mata wani wanda zai jaddada mata addinin ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana ala ra'asi akan kowane shekara ɗari kowane ƙarni Allah sai ya rayu sai ya sa wasu mutane su jaddada ma al'umma wannan addinin nasu su mai da al'umma bisa alkitabu wa sunna akan kowace shekara ɗari sai Allah ya hore wasu mutane in ma ya zama to mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutane da yawa ko daga ɓangaren ƙasashe-ƙasashe sai dai wata jama'a ta fito ta kakkaɓe ma addinin musulunci kura bancin kamun shekara ɗarin wannan an mamaye shi da bid'a an mamaye shi da shirka an mamaye shi da duk abin da Allah baya so kan shekara ɗari annabi ya ce sai Allah ya hudo mutane wanda za su yi sak rijalun latul hihim tijaratun wala bai'un an zikirillah Allah zai hudo wasu mazajen da kasuwa da menene da me ba su shagalar da su daga bin Allah aqida sak la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wani abin da ba wannan bane a kakkabe shi a hudda shi daga hanyar aqida akan duk shekara 100 annabi yace sai ya huddo irin wannan mutanen a cikin al'umma sai Allah ya ce mi na'am إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
na'am innal musaddiqina kaga lalle masu gaskatawa maza wal musaddiqat da masu gaskatawa wanda suka yi gaskiya mata wa aqradullah qardan hasana waɗanda suka ba Allah ramce ramce mai kyau ramcen mun yi bayani yanda ake bada ramcen ko al'umma ce zaka ma aiki al'umma ce zaka taimaka ka taimaka ma mai tambaya da wanda bai tambaya ka san wani bai tambaya ya kame kanshi kuma talaka ne bai yada wa aqradullahi qardan hasana sun bada bashi ga Allah bashi mai kyau wani makaho yazo ya san qur'ani yazo yayi ta naci gurin wasu yana tarokon su yaji shiru ba wanda ya magana sai ta ya ainal ladina yunfiquna bi amwalihim walau kana bihim hasasa kaga ya bige su da aya ko ina wannan da suke ciyar da dukiyarsu komin san da suke mata sai su ciyar da ita sai ɗaya tashi ya ce zahabu ma'alladina la yas'aluna nasa ilhafa sun tahi tare da wanda ba su nana cewa da roƙon mutane eh shi ba ya rama da aya ba ya buge shi da aya ya rama mai da aya sun tahi tare da wasu nana cewa kai ta roƙo kun san maula haramun ce maula haramun ce akwai wani ka gamu da shi ma Allah Allah zai kan ma ka gamu da shi saboda zakin maula ne duk wanda yana da abincin wuni da dare ya je yake roƙo a gurin wani wuta ce yake ɗaukan ma kai shi a'a ka tashi maula batta da kyau ka tashi ka ro ka kai aiki ka nema ka nemi sana'ar da za ka yi bai da kyau haka nan ayar da suke gamawa ta wa'an masaila وأما السائل فلا wala tanhar malaman tafsiri sun fassara wannan aye ba mai roƙo ba kalkar tare shi a'a asail kinnan mai neman fatawa iya tambayar ka akan addini kada ka kyare shi ka gaya mai abin da Allah ya ci da abin da annabi ya ci shi ne sa'il kin wannan ana wa amma sa'ila kaga mai tambaya akan hukumce hukumce na addini kaka kyare shi gaya mai so ne yake ya fahimci addini wala tanhar kada ka kyare shi gaya mai mai Allah ya ce mai annabi ya ce yaya Allah ya koya sallah ya- ta hanyar annabi yaya Allah ya koya mu ba da zakka ya Allah ya koya mu duk aikace aikace na musulunci shine sa'ila din nan wa amma sa'ila fala tanha mai tambayar fatawa kada ka kyare shi ka fahimtar da shi addini eh mana dan ka yan maula su ga wannan cewa ita ce idan aflahum mi Allah ya ce yuda aflahum walahum ajrul karim kaga wanda suka bada suka yi taimako taimakekeniya suka gina abubuwa masu mahimmanci a unguwarsu a garinsu kakka aka kawai gyara al'umma duk wanda suka tsaya suka yi wani abu kana da kuɗi Allah ya hore ma to mi kai da kuɗin nan naka da al'umma annabi Muhammadu ta take jin daɗi da shi mi kai da shi yi tunani kai da kanka mi kama al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda take jin daɗi da shi wannan abun ko kawai daga kai sai matarka sai iyalinka sai ɗiyanka a ina sake tsari mala idan ka yi wannan yuda aflahum Allah zai lullumka musu dukiyarsu walahum ajrun karim kuma suna da lada mai girma walladina amanu billahi والذين wa rasulihi آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون na'am وشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم na'am والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladina amanu billah kaga wanda suka yi imani da Allah imani yana da shika-shikai guda shidda mun gansu wa rusulihi da ma'aikan shi ulaika humus siddiqun sune masu gaskiya na gaske wa shuhada kuma wanda suka shaida inda rabbihim a gurin ubangijin su kun ga wanda suka shaida yana daukar fasara biyo na gurin shuhada shahidai shuhada wanda suka shaida aikin kirki inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum su ma suna da ladansu da haskensu cikakke wanda sun shaida abubuwan da aka yi na alheri kuma sun bada sun faɗi sun taimaka su ma suna da ladansu da haskensu haka nan shahidai walladina kafaru amma halla wanda suka kafirce wa kaddabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu inji Allah ulaika ashabul jahim wannan sune ashabul jahim masu amsar takardar su a hannun hagun sune yan wuta wanda Allah subhanahu wataala zai shewa su cikin wutan jahim Allah kiyaye su ‘yan aljanna idan suka shiga aljanna za a raka su zumara haka in an ce zumara suna mahaya suna cikin jin daɗi haka su ma ‘yan wuta za a raka su zumara da tankaɗa ƙeya annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban ‘yan aljanna zai zo ya bubbuga mala'ikan da suke gadi su ce wane ne sai ya faɗi sunan shi sai mala'ikan ya ce bika umirtu da kai aka umarce ni in bude ba na bude ma kowa ba in ba kai ba Allah kai mu aljanna wani ya ce malam Allah sa ku aljanna ku ne farkon masu shiga muna cikin mu muku shirhuda to wane ne farkon a'a mu ne farkon addu'a ce yake ma malamin shigo malam Allah ya sa ku ne farkon shiga aljanna muna cikin mun muku shirwa shi kuma ɗan wuta su kuma wane ne babban malamin shigar su shine iblisa shaydan wanda sai yayi huduba kuma ya shiga wutai kuma su bi bayan shi mu kuma wane ne babban mu shiga aljanna muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatin ka da iyawa ka dan ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah a wannan dare na Ramadan ka diyauta uwayen mu daga shiga wuta bi rahmatika ya arhamar rahimin masu neman jari Allah ka basu masu neman aure maza ko mata Allah ka koro musu abokin rabansu ya Allah wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah waɗanda suke cikin bulaguro daga cikin mu ka kai su gida lafiya ya Allah masu taimaka ma addininka Allah ka lullumka musu dukiyarsu ya Allah ka jikan mamatan mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ka jikan mu ka jikan mamatan mu ya arhamar rahimin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.